الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابير قوة جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1400 arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usul sunna na ibn abi zamanin wannan kuma shine darasi na talatin da tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na talatin da shida babin da ke magana akan gabatar da sayidina abubakar da sayidina umar da sayidina uthman da sayidina ali akan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko shakka babu ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a duk inda suke a duniya suna cewa mafificin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abubakar da umar mafifitan mutane bayansu kuwa su ne Uthman da Ali radiyallahu anil jami mun karanta hadithi mai lamba ta 191 hadithin a sa'id bin musayyib hadithin kai jabir dan abdullah inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya zaba min sahabbai akan sauran dukkan talikai banda annabawa da manzanni babu zaɓaɓɓun mutane da suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban nawa kuma Allah ta'ala ya zaɓa mun wasu gwaraza guda hudu daga cikinsu su ne abubakar umar uthman da ali sannan ya sanya su su ne mafi alherin sahabbaina sannan a cikin sahabban nawa gaba ɗaya akwai tarin alheri sannan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi al'ummata akan sauran al'ummatai. Wannan hadisin duk da mun karanta matsayin isnadinsa a wato a darasin da ya gabata. Sannan mun karanta hadisi mai lamba ta ɗari da casa'in da biyu inda shi ma Abdullahi ɗan Umar yake cewa mun kasance muna fifitawa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana nan sahabbansa suna da yawa amma muna fifita sahabbai wasu akan wasu muna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ƙoli ƙoli shine farko sannan abubakar sannan umar sannan Uthman wannan duk abu ne da ya shahara a tsakankanin sahabbai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suna fifita sayyidina abubakar akan sauran sahabbai sannan Umar, sannan Uthman, sannan Ali, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda. Mun karanta wani hadithi mai lamba ta 194, hadithin Abu Salih al-Juhani, wato inda yake cewa wato na tambayi shariku me kuke faɗa game da wanda ya fifita Sayyidina Ali akan sayyidina abubakar da umar yana ganin aliyu ya fi su falala ya ce wannan shine wanda ya ci fuskar sauran sahabban annabi kamar wannan ya kalli sahabban annabi wajen su ainihin wato dubu goma sha biyu ya ce duk gaba ɗaya ya ainihin wato aibata su domin ya nuna cewa abin da suka yi ko abin da suke kai na cewa abubakar umar Uthman sannan ali akan kuskure ne ba daidai ba ne tun da ya zo ya ce aliyu shi kuma ya fi abubakar da umar da Uthman shi a wajensa wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a bayan nan mun shiga cikin babi na babi na talatin da bakwai afwan shi kuma babin da yake magana akan wajabci na yi wa shugabanni biyayya da kuma saurarensu wannan ita ma aqida ce ta ahlus sunna duk inda suke a duniya duk wanda kaga baya kan wannan to ya sauɗe ya sauka daga kan gwadabe na ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa shi shugabanci shi ainin as-sultan mulki dhillullahi fil ard inuwar Allah ce a ban ƙasa wa annahu man lam yara ala nafsihi sultanan shi yasa a aqidar ahlus sunna duk wanda yake ganin ba shi da shugaba shugabanni duk bai amince da su ba bai yarda da su ba nagari ne ko kuma fajirai to yana kan kishiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum inda malamai ma'abota ilimi sun fassara wannan aya da tafsirai da dama amma duk tafsiran nasu ko fassarorin suna komawa ne zuwa ga ma'ana guda ɗaya idan mai bibiya ya bibiya zai ga haka shi yasa malam Hassan al-Basri yana cewa ulul amri sune malamai abdullahi dan abbas yana cewa su ne wato kwamandojin rundunonin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai aika wata ƙaramar runduna ta yaƙi yana shugabantar da mutum ɗaya a kansu yana umartar su da kada su saba masa kuma su saurare shi su yi masa da'a zaid bin aslam yana cewa ulul amri humul wulatu su ne jagorori shugabanni da aka kaga kenan ulul amri malamai ulul amri shugabanni Allah madaukakin sarki ya fara da su su cewa dan a gane ulul amri ana nufin shugabanni a farkon ayar sai Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kaga Allah yana umarta ku da kuma mayar da amanoni amana ta alfai'u amana ta as-sadaqat wadda Allah ta'ala ko wadda al'umma ta danka muku amana, to ku mayar da waɗannan amanonin ila ahaliha, wajen rarraba wannan ganima da sadakoki ko zakka, sannan in za ku yi hukunci tsakanin mutane, kada ku yi hukunci na son zuciya ku yi hukunci na adalci. To, kaga anan fa'amarar wulata, sun ma'aƙabala alaina na hannu, sai yake cewa Zaidu bin Aslam ya ce, sai da Allah ya fara maganar alwulatu, shugabanni masu mulki a hannu. sannan kuma Allah ta'ala sai ya magana a kan malamai ma'ana kenan wa adi'ullaha wa adi'ur rasula wa ulul amri da haka ulul amri shugabanni ulul amri malamai don haka Muhammad ibn Abi Zamanin rahmatullahi alai ya ce as-sam'u wa da'a ji da bi ga shugabanni majibunta al'amura wannan wani umarni ne ba mu da zaɓi umarni ne na wajibi duk yanda shugabannin nan suka gaza wajen sauke amanar da aka ɗora musu a karan kansu sun kasa isar da wajibin da ke kansu amma fa kullum suna ƙoƙarin zazzara ido da kira zuwa ga abisu a basu nasu haƙƙin suna umarni da a basu haƙƙinsu suna nuni akan cewa haƙƙinsu fa wajibi ne to ko da ku sun danna naku haƙƙin ku basu nasu فعليهم ما هملوا وعلى رآياهم وعليهم ما هملوا وعلى رآياهم ما هملوا من السمع والطاعة لهم domin su shugabanni nauyin da ke kansu na amanar al'umma yana nan a kansu su kuma talakawa mabiya nauyin yi wa shugabanni da'a da sauraron shugabanni su ma wani wajibi ne da ke kansu da haka su ma su sauke nasu mun karanta hadithi na 199 wanda akan sa muka tsaya duk da cewa zamu sake karanta shi dan mu dan yi bayani saboda lokaci ya kure mu karanta shi a gurguje qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa haddathani ishaq an ahmad bin khalid عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وانا حديث حديث وندا إسحاق ya zantar da shi ibn abi zamanin shi kuma daga ahmad ibn khalid daga ibn waddah daga ibn abi shayba ibn abi shayba yake cewa mu'adh ibn mu'adh ya zantar da su wannan hadisi daga asim bin muhammad daga mahaifinsa shi kuma daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu hadha al-amru wannan al'amari na jagoranci wannan al'amari na shugabanci na kalifanci irin na musulunci ba zai gushe ba fi ƙuraishin cikin ƙuraishawa haka Allah ta'ala ya fifita ƙuraishawa a kan sauran waɗanda ba su ba da haka ma damar ma baƙiya fi minan nasu isnani matuƙar akwai sauran mutum biyu da suka rage a bayan ƙasa to waɗanda za su shugabance su daga ƙuraishawa ne kaga wannan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din kaman yanda Allah ta'ala ya fifita annaba sashin su akan sashi ya fifita watanni wasu akan wasu ya fifita ranaku wasu akan wasu ya fifita wurare wasu akan wasu to haka Allah ta'ala ya fifita kabilar Qurayshawa akan sauran kabilu da haka ma damar akwai wani ba Qurayshi daga nan har a nada kasa to shine zai zama shugaban musulmi musulman cikinsu su ci gaba da shugabantar sauran musulmi kafiran cikin ƙuraisha su ci gaba da mulkar kafirai yan uwansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu hadhal amru wannan lamari na jagoranci da shugabanci ba zai gushe ba fi ƙuraishin yana nan a cikin ƙuraishawa sai dai wani lokaci a samu wasu su nuna fin ƙarfi su fizge mulkin kamar yadda kake gani yanzu misali kasashe kasa kaza sai ga shugaban kasar ba kila ba bakureshe bane kasa kaza ba bakureshe bane wannan kuma yanayi ne na juyin juya hali da kwace ko wani abu mai kama da haka amma a ka'idar jagoranci da shugabanci ƙurayshawa su ne kan gaba wajen jagoranci da shugabanci ma damar akwai sauran mutum biyu a cikin mutane to lalle shugabanci ya zama a cikin ƙurayshawa sai dai in an rasa babu wani ba ƙuraishi Allahumma sai dai idan ya zama shugaban baya bin umarnin Allah yana zalunci yana kama karya yana yin abubuwan da suka ci karo da shari'ar musulunci to anan in za a iya sauke shi ko a tuɓe shi a shugabantar da wani ba tare da wata ɓarna babba ta faru ba to za a iya sauke shi tun da bai cancanta ba bai dace ba amma in ba wannan matsala aka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shugabanci yana cikin ainihin quraish wannan hadisin duk da cewa isnadin da ibnu abi zamanin ya kawo mai rauni ne amma hadisin dai sahihi ne ya inganta abinda ya kawo raunin wannan hadisi na wanda muka karanta yanzu akwai ishaq wanda ishaq bayani ya sha gabata akan sa tun daga hadisi na bakwai haka akwai ibnu waddah amma hadisin imam muslim ya fitar da shi ta hanyar asim ibn muhammad ya ruwaito wannan hadisi da haka hadisi ne wanda yake sahihi ibn abi shaiba قال حدثني الفضل بن دكين عن عبد الله بن مبشر عن زيد بن أبي عتاب قال قام معاوية على المنبر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ابن أبي شيبة يكتشوا الفضل بن دكين يازن تدشي وانا حديثي دقى عبد الله بن مبشر دقى زيد ابن أبي التاب shi kuma yake cewa wata rana sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya tashi akan mimbari sai yake cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Annasu taba'un li Quraishin, sauran mutane ko daga ina suke, ko daga cikin wace kabila suke, to su masu mara wa Quraishawa baya ne, su ne mabiya ga Quraishawa, shi yasa za ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka sa aka yi kokarin a samu ko kuma wata matsala ta so ta faru ta rabuwar kai inda mutanen Madina suka tattara a wani guri suna kokarin su shugabantar da wani daga cikin al'ansar mutanen Madina sayyidina abubakar da umar da suka ji labari suka zo gurin kuma suka tabbatar da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mun karanta wannan bayani da fadin sa a cikin hikmatun min tarikh ko ko hukumatun min tarikh annabi yake cewa annasu tabaun mutane dai sai dai su zama mabiya amma shugabanci kam yana hannun quraishawa fi hadha al-amr in dai akan wannan al'amari ne na kalifanci ko wannan al'amari na mulki ko shugabanci to sauran mutane sai dai su zama mabiya ga qurayshawa khiyarukum fil jahiliya manyan cikin ku lokacin jahiliya to kuma sune khiyarukum fil islam da suka musulunta bayan musulunci ya zo kuma su ne dai zababbu a cikin ku kamar yanda tun kafin zuwan musulunci qurayshawa su ce jagoranta duniya a kafircin ma su ne kan gaba in suka ce nan to duk sauran mutane nan suke yi in daidai ne mutane sun yi daidai in ba daidai bane mutane duk su ma sun karkace saboda alƙiblar duniya a wannan lokacin ƙuraishi ce to shi sa sai annabi ya ce zaɓaɓɓunku wato ashraf manyan mutanen cikinku a lokacin jahiliya to in suka karɓi musulunci suka shigo musulunci to su ne kuma khiyarukum zaɓaɓɓunku manyan mutane a cikin kufin islam a musulunci wani hadithin shi ma isnadin sa kama wanda ya gabata shi ma dai hadithin ya inganta ta wata hanyar a cikin isnadin kamar dai bayanin da ya gabata akwai ishaq akwai ibn wadda da a cikin isnadin har zuwa kan ibn abi shaiba amma hadithin ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na sha biyu shafi na ɗari da sittin da tara haka imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa a mujalladi na hudu shafi na ɗari da ɗaya haka ibn abi asim a cikin as-sunna a mujalladi na biyu rakam na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da tara dukkaninsu min ɗurukin ta hanyoyi da dama an abi nu'aym al-fadl bin dukayn bihi al-allama al-albani rahmatullahi alai. yace isnadin wannan hadithin sahihun wa rijaluhu kulluhum thiqat ka duba zilalul janna mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da talatin da hudu da haka wannan hadithi shi ma ya inganta ta wata hanya ibn abi shaiba qala wa haddathana shababatu bin mas'ud qala haddathana shu'bah an simakin عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في, أو في الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ابن أبي شيبة يشي شبابة بن مسعود ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yace shu'ba ya zantar da su wannan hadithin daga simak daga alqamatu ibn wa'il al-hadrami shi kuma daga mahaifinsa yace ya tambayi zaidu ibn salamata al-ju'fi ko kuma yace wato yazid afwan yazid ibn salamata al-ju'fi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya ma'aikin Allah a ra'aita yanzu ya kake gani me ya kamata laukanat alaina umara da za a wayi gari a ce muna da shugabanni yas'aluna haqqahum sun dage sai mun ba su haƙƙinsu su sa doka ko ta yi mana ko ba ta yi mana ba sai mun bi suna son mu ba su haƙƙinsu suna tambayar mu haƙƙinsu wa yamna'una haqqana mu kuma sun tattare haƙƙin mu sun rike sun hana mu ba ma za ta amuruna in muka tsinci kai muka wayi gari a ƙarƙashin irin wannan shugabanci na zalunci da kama karya kai a matsayinka na talaka dole ka bi gwamnati dole ka biya mata wato ka yi wa shugabanni biyayya amma kuma kai naka haƙƙin ba a baka shi an tauye shi an danne shi an rike shi an kwace shi in muka wayi gari muka samu kanmu a karkashin irin wannan shugabanci ya ma'aikin Allah me ya kamata mu yi wannan ita ce tambayar da Yazid ibn Salamat al-Ju'fi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'rada anhu annabi ya dauke kai bai bashi ansa ba thumma sa'alahu ya kuma maimaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar fa a'rada anhu annabi ya kuma dauke kansa fa jazabahu al-ash'af bin qais sai al-ash'af bin qais sai ya dan fusgo yazid bin salamat al-ju'fi sai ya dan jawo shi haka fi thalitha a na ukun aw fi thaniya ko a tambaya ta biyu ya nuna masa cewa ya shiru dan kila annabi baya son tambayar nan ko kuma kada ya fusata annabi annabi ya faɗo ta magana a kansa tunda yayi tambaya annabi ya ji kuma ya ɗauke kai bai bashi amsa ba ya kuma tambaya annabi ya ji bai bashi amsa ba sai yake an karar da shi ke dan ya fitar shi mai tambayar cewa kai shiru kai shiru la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam bai buƙatar wannan tambayar la'alla la'alla la'alla la'alla an gane ko wasu suka ce fa a'rada anhu din nan da annabi ya ɗauke kansa a tambayar da Yazid bin Salamat al-Ju'fi yayi masa wasu suka ce la'alla yana sauraron wahayi ne ka san nabiyun bi ghairil wahayi la yatasarrafu ko la yantiqu anil hawa wasu malaman suka ce kau da kan da annabi yayi amsa yake so dan shiru din da kin bashi amsa yana jiran a saukar da wahayi a gaya mai amsar da zai gaya wa Yazid bin Salamat al-Ju'fi haka wasu suka ce wasu malaman kuma suka ce annabi ya fahimci wannan mutum yana so a ba shi izinin yi wa shugaba tawaye annabi ya fahimci amsar da yake so ya ji cewa a in shugabanninku suna zalunta ku sun sace mawa kuɗi asibiti ba magani hanyoyi sun mutu ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba lafiya ba ilimi abin da yake so kawai so yake a ce to ku fito na fito ku fito ku kwaci mulkin ku ture su wasu malaman suka ce sun fa annabi ya fahimci irin wannan amsar wannan mutum yake bukata shi sa sai dauke kansa bai ba shi amsa ba ya gano abinda mutumin yake so ko wannan mai tambayar yake so ya samu ya samu amsa cewa in shugabanni sun zama azzalimai to ai fito na fito ai musu tawaye ai musu bore shi sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke kansa bai ba shi amsa ba to bayan al'ash'asu bin qais ya dan jawo shi cewa fa tambayar nan ya kamata kai shiru ka matsa kana ta san amsa kuma da alama annabi baya san baka amsan nan faqala to can faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da yace isma'u ku saurari shugabanni wa ati'u ku yo shugabannin ku biyayya innama alaihim ma hummilu ku sani kawai abin da aka ɗora musu yana nan a kansu abin duk da aka ɗora musu na adalci na amanar da aka ba su na kula da amana sauke wannan amana yin adalci tsakanin waɗanda suke shugabanta wannan ita ce abin da Allah ya ɗora musu na nauyi kuma yana nan a kansu sun sauke ba su sauke ba oho amma yana nan a kansu amma ku kuma talakawa a matsayinku na mabiya ku sani wa alaikum ma hummilu kuma ku ji da abin da Allah ya dora muku Allah ya dora musu laftun kaya ya dora muku laftun kaya ya umarce su ya umarce ku a san da kuka suka ƙi muku adalci suka zalunce ku suka wawashe kuɗin ku suka dake ku suka danne haƙƙin ku kuma kuka yi bore kuka yi tawaye kuka ƙi yarda da shugabancin su a cikin ku ku dukan ba wanda ya ba Allah ba wanda ya bi Allah a cikin ku ba wani mutumin kirki a wajen Allah a cikin ku na ba ta an gane yawa domin an dora maka an dora masa shi bai sauke ba kai baka sauke ba to waye abin yabo a ciki waye gwanin babu shi sa abin da annabi yake ta so kar kai biyu babu kar kai 2-0 shi ya zalunce ka kuma kai ma ka zalunce shi an ce ya baka haƙi ka yaƙi kai ma an ce ka bashi haƙi ka haƙi kai azzalimi ne shi azzalimi ne to wa Allah zai taimaka a cikin ku wanda Allah zai taimaka a cikin ku ya zalunce ka ka zalunce shi kenan sai ku ta tafiya a haka amma akalla kai sauke naka nauyin da ke kanka an ce kai masa biyayya kuma da aka ce kai masa biyayya ba a sharɗanta ma sai yayi ma adalci ba ba a sharɗanta sai ya baka haƙƙinka ba ba a sharɗanta sai ya baka dukiyar da ke hannunsa ba a sharɗanta ba ya baka bai baka ba ya sace bai sace ba ya kwashe bai kwashe ba ya yi adalci bai adalci ba kai abin da ake nema daga gare ka kai masa biyayya ka saurare shi in yi magana karka ce ba ka yi karka shiga cikin yan ba ma yi ba a yi shugaba haka sannan kuma kar ka zamto cikin masu fanɗarewa shugabanci an fahimta ko wannan hadithin shi ma kaman wanda ya gabace shi ne amma matanin hadithin ya inganta isnadin har zuwa ibnu eh, zuwa kan ibnu abi shayba dai isnadi ne na ishaq da ibnu waddah amma dai hadithin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa a mujalladi na uku rakam na 1846 ta hanyar shu'ba daga simak bihi mithlu mithlahu ابن أبي شيبة قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قلنا فماذا تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ابن أبي شيبة yace waki' ya zantar da mu wannan hadisin daga Amash shi kuma daga Zaid ibn Wahab daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha haƙiƙa yanda al'amarin yake, satakunu ba'adi a tsaratun, za a samu san kai a shugabanci bayana. Bayan na bar duniya za a samu wasu shugabanni masu nuna wariya, su fifita ƙabilarsu akan wata ƙabila, su fifita yankinsu akan wani yanki, su fifita wasu mutane akan wasu mutane. satakunu ba'adi asaratun annabi ya riga cinkan yaba duniya da haka dan an samu wani shugaba ya fifita yan gidansu ko ya fifita ainihin wato abokansa ko ya fifita yan unguwarsu ko yan garinsu ko yan yankinsu ko yan kabilarsu wannan ba wani sabon abu bane annabi ya faɗa cewa za a samu shugabanni irin waɗannan haƙƙinku ne naku na kuku duka amma ya waru wasu ya ba su wannan abin su dinga tasarrufi da shi ku kuma ya rabu da ku ya ki baku abu ne na tarayya ba na mutum ɗaya ba ko mutum biyu ba na wani yanki ba ne ko na wani yanki a'a na tarayya ku ne gaba ɗaya kuka haɗu haƙƙin ku yana ƙarƙashin wannan amma shugaba ya yi tasarrufi da shi da waɗanda suka ga dama da wannan haƙƙin wannan zamanin zai zo annabi bayan ya bar duniya ce wannan zai faru rashin faruwar haka kamar ƙaryata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ko san annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa san zuciya in ya faɗa haka take wa umurun a cikin shugabanci da gwamnati za ku dinga ganin al'amura tunkiruna ha da ba su yi muku ba ba ku aminta da su ba kuna inkari akan wani abu amma ga shi policy ne gwamnati ta zo da shi ta zo da shi amma bai yi muku ba ku talakawa kuna inkari to sai sahabbai suka ce kulna sai muka ce to in mun samu kanmu a ƙarƙashin irin wannan shugabanci in aka samu shugaba irin wannan fama ta amuru man adraka minna zalika ya ma'aikin Allah me zaka umarci wanda Allah ya sa ya riski irin wannan zamanin me zaka ce ga wanda ya riski irin waɗannan shugabannin ko wannan shugabancin qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to adduna alhaqqa alladhi alaikum ku dai ku sauke haƙƙin da ke kanku kaji ko ku dai ku sauke haƙƙin da ke kanku wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku yi ta addu'a ku yi ta qiyamul layl Allah ya kwato haƙƙin ku kuma to yanzu da ba kai ba ka iya kwato haƙƙin ba Allah ne zai kwato to shi ya zalunce kai ka zalunce shi shi ya bujirewa Allah kai ka bujirewa Allah to wa zai kwato ma in shugaban ne yanzu kana addu'a Allah in ya ga dama sai ya ɗauke shugaban ko Allah ba zai iya ba sai ya ɗauke shi kawai a waye gari a ce ya mutu in Allah ta'ala ya ga dama sai ya juya zuciyarsa ya zama mai tausayi ya zama mai yin daidai ya zama mai kamanta ya zama mai adalci amma zalika alallahi bi aziz amma abinda Allah annabi ya gaya ma kai naka haƙƙin sauke wato akwai responsibility akwai right da yawa mutane suna jahiltar waɗannan abubuwan responsibility an ce maka kayi kaza kayi kaza kai kuma right haƙƙinka ne wai in aka ki right ɗinka ya ki fitowa kai kuma sai ka ƙi responsibility ɗinka kamar yadda muke fama da shi yanzu bari ba ku misali sai mutum aka ce ba za a riƙe albashinsa ba bashi ba sai ce ya daina zuwa aiki a ƙa'ida kamata ya ci gaba da zuwa aiki kuma ya ci gaba da bibiyar right ɗinsa saboda zuwa aikin responsibility ne an ce ka koyar da yara an ce ga mutane marasa lafiya ka je ka kula da su kai jami'in lafiya ne sai ka ce ba za ka yi ba me yasa in an tambaye ka ce right ɗinka ne ba a baka ba ai hana ka right baya hana kuma responsibility ɗinka ka ki saukiya yanzu haƙƙinka gwamnati ta yi ma adalci ta sauƙaƙa maka rayuwa ta yi kaza wannan right ne to amma kuma akwai responsibility da Allah ta'ala ya ɗora maka game da shugabanni to yanzu rashin yi baka right ɗin ba dalili ba ne na kai kuma ka ƙera responsibility Allah sa kun gane waɗannan abubuwan guda biyu na ba ta gane kamata ya ka je ka yi abin nan kuma ka dinga fighting a kan rights ɗinka to wayannan abubuwan za ga haka suke tafiya da haka kawai sai mutum ya fake ya ce shi ba zai je ba shi ba zai kaza ba ba zai kaza ai shi ma ba ai mai kaza ba ai shi ma ba ai mai kaza ba yanzu misali albashi ya yi wa mutane karanci ba a ƙara ba sai mutum ya ce ya to tun da gaskiya albashin nan ba zai ishe ni kamata ya je ya sauke responsibility dinsa in ya sauke sai kuma ya ci gaba da fighting akan right dinsa amma da yawa za ka ga gaskiyar magana abinda irin tafiyar dai da ake kenan mutum yana ganin kamar har a wajen Allah yana da dalili yana da hujja to da haka irin wannan haka ne da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi mai tambaya akan irin samfurin shugabancin da ake fama da shi a duniya a yau kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to addunal haqqal ladhi alaikum kaga responsibility kenan wa tasaluna allaha alladhi lakum kaga right kenan annabi bai ce a'a ku yi ta fighting sai haƙƙin ku ya fito sannan ku kuma ku sauke naku haƙƙin ba ku sauke naku ainihin wato wajibin ba ko kuna fuskantar karatun ya ɗanyi nauyi abin da ya ko wahala wannan shi ma isnadin hadithin isnadi ne kamar wanda ya gabace shi duk da cewa isnadin dai hadisin ya inganta ta wata hanyar saboda imamul bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa a mujalladi na sha uku rakam na dubu a hadisi mai lamba ta dubu bakwai da hamsin da hudu da kuma dubu bakwai da ɗari da arba'in da hudu dubu bakwai da ɗari da arba'in da uku haka imam muslim a cikin sahihin littafinsa shi ma mujalladi na uku rakam na dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da tara ta hanyar hamad ibn zaid bihi marfu'an ibn shay ibn abi shayba قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء الأطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية ابن أبي شيبة يتي يحيى بن آدم يا زنتد سوانا حديث دقى حماد ابن زيد دقى الجعد أبي عثمان shi kuma ya ji aba raja'in wato ya ji abu raja'in al-utaridi yana zantar da wannan hadisin yace ya ji abdullahi dan abbas yana ruwaitar wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a min amirihi shay'an duk wanda yaga abin da baya so daga shugabansa duk wanda yaga wani abu daga shugabansa ya karahu kuma baya son wannan abu yayi bore yayi tawaye yayi zanga zanga falyasbir annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi hakuri fa innahu domin yanda sha'anin da al'amarin yake laisa min ahadin yufariqul jama'a babu wani mutum da zai yi tawaye ya fanɗare daga jama'ar musulmi shibran ɗani ɗaya taƙi ɗaya ya bar al'umman musulmi ya ware ya ce shi da shi da wasu tsirarin mutane sun fito su yi tawaye da bore fa ya mutu kuma ya mutu a wannan yanayin to illa mitatan jahiliyatan face ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya an gane ko? قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن السماده عن ابن مع... عن ابن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة كيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله ابن وهب يا زنتد ابن أبي زمانين وانا حديث دقى ابن وضاه daga as-sumadihi daga ibnu mahdi ibnu mahdi yake cewa abanu ibn yazid ya zantar da su wannan hadisin shi kuma daga yazid a daga yahya ibnu abi kathirin daga yazid bin sallamin shi ya zantar da shi wannan hadisin yace anna aban abana anna aba sallamin yace abu sallam shi kuma ya zantar da shi wannan hadisin cewa al-harith al-ash'ari ya zantar da su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ana amurukum bi khamsin ni ina umarta ku da abubuwa guda biyar kama amarani Allah bihinna ana wa ana amurukum bi khamsin ina umarta ku da abubuwa guda biyar amarani Allah bihinna Allah ne ni ma ya umarce ni da su aljama'ati ku ɗinke a matsayin jama'a ku zama musulmi masu bin jagoranci guda ɗaya kar ku yadda ku tsintsinke kar ku rarrabo ku zama jama'a wasam'i wa ta'a wanda Allah ya shugabantar muku to ku dinga ji daga gare shi kuma ku dinga yi masa da'a wal hijrati sannan Allah ya umarce wato ya umarce ni da yin hijira idan mutum yana garin kafirci ya yi hijira ya koma garin da ake addinin musulunci wal jihadi fi sabilillah da kuma jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah faman farakal jama'ata qida shibirin duk wanda ya fandare wa jama'an musulmi taƙi ɗaya faqad khala al islam min ra'si to hakika ya tuɓe musulunci ya tuje shi ya tumɓuke shi daga kansa illa an yarja sai fa in ya dawo wa man da'a da'awa wa man da'a da'awa jahiliyatin duk wanda yayi kirari da kururuwa irin ta jahiliya kirari da cika baki irin na jahiliya fa innahu min jutha jahannam to haƙiƙa ya sani yana daga waɗanda za su gurfana a cikin wutar jahannama na daga cikin waɗanda za ka gansu a gurfana a cikin wutar jahannama faqala rajulun sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah wa in sama wa sallah wannan mutum ko koda ya yi azumi ya yi sallah ƙala wa in sama wa sallah ya ce koda ku ya yi azumi ya yi sallah ta da'au bi da'awallah ku dinga kiran junanku da kiran Allah allazi sammakumul muslimina wanda ya rada muku suna musulmai almuminina muminai ibadallahi kuma bayin Allah wannan hadisin isnadinsa yana da rauni amma kuma hadisin ya inganta ta wata hanyar raunin isnadin da ibn abi zamanin ya kawo saboda akwai ibn wadda sannan a cikin isnadin an samu an ana ta ibn abi kathirin kuma shi ibn abi yahya ibn abi kathirin mudallis ne mun sha karantawa a baya ko amma dai hadisin imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin aljami mujalladin sa na biyar hadisi mai lamba ta 2863 kuma yace hadithun hasanun sahihun garibun haka ibn abi asim a cikin as-sunnah shi ma ya ruwaito hadisin a mujalladin sa na biyu hadithi rakam na dubu ɗaya da talatin da shida ta hanyar yazid ibn sallamin haka ta ba ibn abi kathirin fi riwayatin an zaid muawiya ibn sallam muawiya ibn sallam yayi wa yahya ibn abi kathirin mutaba'a a ruwayarsa daga zaid wa huwa thika shi kuma thika ne da haka sai ruwayar yahya ibn abi kathirin sai ta ƙara samun ƙarfi kuma abinda ake tsoro na tadlisin Yahya ibn Abi Kathirin sai ya zama ya gushe da haka hadisin ya inganta ainihin wato ta hanyoyin da muka ji ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya umarce shi da waɗannan abubuwan kaga daga ciki hadda yi wa shugabanni biyayya shine abu na farko aljama'atu was sam'i wat ta'a ibn mahdi قال حدثنا إسر... حدثنا إسرائيل ابن يونس عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد ابن قفلة قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه وأطع وأطع وأطع وأطع الإمام وإن كان عبدا هبشيا مجزعا إن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر وإن أمرك بأمر ينكس دينك فقل لا طاعة فقل طاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة ابن مهدي yake cewa Isra'ilu ibn Yunus ya zantar da su wannan hadisin daga Ibrahim ibn Abdul A'la daga Suwaid ibn Gafala Suwaid bin Gafala yake cewa Umar bin Al-Khattab ya kama hannuna, faƙala sai ce, Ya aba umayya, ya aba umayya, aba umayya wato abu umayya alkunya ce ta shi Suwaidu bin Gafala, ya ce, Ya kai abu umayya, inni la adri, ni ban sani ba, la'allana la naltaƙi ba da yau min haza, watakila ba za mu sake haɗuwa ba bayan wannan ranar. ittaqillaha rabbak ka ji tsoron Allah ubangijinka ila yaumi talqa ka ci gaba da kiyaye dokokin Allah har zuwa ranar da zaka hadu da Allah ka annaka tarahu kama kana ganin sa wa adil imama kayi wa shugaba biyayya wa in kana abdan habashiyan mujazza'a koda ku shugaban nan da Allah ta'ala ya ga dama ya bashi mulki koda bawa ne ba ɗa ba ko da bakar fata ne mutumin habasha ba balarabe ba mujazza'an ko da mai yankakken gaɓoɓi ne ba mai cikakkiyar halitta ba ko shi ne ya zama shugaba kai masa ɗa'a in darabaka fasbir idan ya maka bulala shugaba ka yi haƙuri bulala ma'anawiyan wa hissiyan wato bulala ma'anawi wato hissiyan shine ya ɗauki doruna ya tsala wa mutum to ka yi haƙuri an gane ko ko kuma ba shi ya ba ya sa wasu cikin jami'ansa suka yi wa mutum bulala ko kuma bulala ma'anawiya wadda ta mafi bulala hissiya zafi an gane ko fasbir ka yi haƙuri wa in ahanak ko da ya wulakanta ka in ya yi maka wulakanci fasbir ka yi haƙuri wa in amaraka bi amrin amma duk sanda shugaba ya umarce ka da wani al'amari yunki su dinaka da zai tauye addininka faƙul ka faɗa wa shugaban ɗa'atu da mi duna dini biyayyar da aka ce in ma da jinina ne da raina da kaina zan maka biyayya ma banda addini na addini ba ka da hurumi kuma ka sa in shiga hurumin addini na ba wannan amma abin da ya shafi jinina ko zubar da jinina kace zaka yi an ce maka da'a amma banda maganar addini wala tufariqil jama'a amma duk juyi karka kuskura ka zama wararre ka fita daga cikin jama'a ka ce kai ka ta kai tawaye ka kwashi ka ina ka ina ka saboda kana kilemin an zalunce ka kawai ka ɗebi wasu masu tunani irin na kunye cikin daji kuma ka ɗebi makamai kuma kana farma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ko ita gwamnatin da kake ganin ta yi maka laifi a musulunci haramun ne ka ɗau makamai ka fita ka ce za ka yaƙe ta ballantana kuma ka koma kan mai uwa da wabi a can a yi magana da kai ka ce wai ai zalunta ka aka yi an tauye maka haƙi an hana ka haƙoƙinka da sauransu wannan shine kuma ya baka lasisin ka je ka farwa mutane ka kama mutane ka ce sai sun biya kuɗin fansa na fata an gane wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake kamar dai waɗanda suka gabace shi wannan athar ne zuwa ga sayyidina umar ko eh tunda an ce sayyidina umar ne ya kama shi ainihin wato a abin nan suwaid ibn gafala ya gaya masa wannan hadisin daka athar ne zuwa ga sayyidina umar wannan isnadin akwai a rauni a cikinsa amma athar din ya inganta saboda cikin isnadin tun daga kaga anan matsala take kuma mun sha karanta matsalolin waɗanda suke cikin isnadin eh amma athar din ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf a mujalladin sa na 12 shafi na 544 haka imam al-baihaqi a cikin al-kubra mujalladin sa na 8 shafi na 159 haka al-khallal a cikin as-sunna rakam na hamsin da hudu dukkaninsu ta hanyoyi daban-daban daga Sufiyan daga Ibrahim bihi mawqufan hadithin wato wannan asar din mawqufi ne zuwa ga zuwa ga sayyidina Umar radiyallahu an Ibn Mahdi qala haddathana Sufyan عن محمد بن المنكدر قال لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا ابن مهدي yake cewa Sufyan ya zantar da su wannan hadisin daga Muhammad ibn al-Munkadir Muhammad bin al-Munkadir yake cewa lokacin da aka yi wa Yazid dan Muawiya mubaya'a zakara zalika ibn Umar Abdullahi dan Umar ya ambaci wannan magana faqala yake cewa in kana khairan idan ya zo da alheri ya yi umarni da alheri ya yi mana adalci ya sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa namu radina za mu yadda za mu gamsu wa in kana sharran in kwa yazidu bin muawiya ya zama mana sharri ya zama baya adalci ya zama kaza ya zama kaza sabarna yace za mu yi hakuri jarabawa ce wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali wannan shi ma athar ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na 11 shafi na 100 ta hanyar waki ibn sufyan bihi mithlu lokaci yayi kun ce biyu babun ga wani babi wato babi na 38 kenan lokacin yayi mun ce daya في الصلاة خلف الولاة وكاجها أمك الجرح والتعديل باب في الصلاة خلف الولاة wai babin da zai yi magana akan yin sallah bayan shugabanni ka san a yanda al'amuran suke shugaba za ga bayan shugabancin kuma shine yake zama limamin juma'a limamin idi da makamantan haka to wannan babin zai magana ne akan bin shugaba sallah ko da ku kana ganin shugaban nan fajiri ne ko da kana ganin shugaban nan fasiki ne ko da kana ganin shugaban nan azzalimi ne wannan baya baka lasisi din ka ki zuwa sallar juma'a saboda limamin shugaba ne kuma baka yarda da shi ba ko kuma wato sallar idi karamar sallah ko babbar sallah kace ba za ka je ba tunda shugaban da zai ja sallah fajiri ne ko fasiki ne ko wani abu mai kama da haka ibn abi zamani ne ce to shi kuma ga wani babi wanda a karkashin wannan babin zamu ji halaccin bin sallah a bayan shugaba ko da ba nagari bane insha Allah ina ganin akan dai babin zamu tashi ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin